ومن سيئات أعمالكم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ya kuma musulmai yau ma ga shi cikin yadda Allah ba da yi da dacewa da gudansa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na salata sita da albarka wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan ramadan da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu daya da dubu da arba'in da ga shi Allah ba da ya sake kara ma wannan majalisi inda muka sabata ruwa don murisina mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi a jiya arama ya ce mun sun tsaya akan daidai ayata a fassara 23 ko? da aka yau matashiyar ita ce ayata 24 cikin suratu safat arama jamana a yin muje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون malakun
ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان bal بل كنتم قوما طاغين fa haqqa فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون fa agwayna فأغويناكم إنا كنا غاوين Allah ya raba mu da wannan muhawara jayayya ne tsakanin wanda ya biyayya ga duk wani ba sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama jayayya ce tsakanin wanda yake bin Allah ya bi wani Allah duk wanda ka bi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ka bi manzon Allah to wannan kayi wa kanka gata domin Allah ba zai karbi aikinka ba sai in kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu a inda Allah ya ce ai koyi da wani shehi ko wani waliyi daga cikin waliyai duk wani waliyi in na Allah ne to Allah yake bi kuma in zai kira ka ba zai ce ka bi ni ni waliyi zan tsirar da kai ba a zai gwada ma yadda za ku bi ku tsira kai da shi da haka wa'annan da ba su bi Allah ba muridai za su gaya wa shehinansu Allah zai ce wa kifuhum ana filin al'iyama ma'ashar inda Allah wadda zai tara halitta ta farko da ƙarshe sai ce wa kifuhum a tsayar da su ai ihbisuhum inda sirat kai masifa a tsayar da mutum a wajen siradi ai an san siradi ko ba mai zuwa aljanna sai ya bi ta kan siradi Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya thumma nunajji alladhina takaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya la hawla wa la quwwata illa billah wannan shine siradi Allah ya ce wa in minkum ai ma minkum kenan babu wani ɗaya daga cikin ku ya ku bayin Allah illa wariduha ba ce kowa ya gangara ta wutar jahannama ba a shiga aljanna sai an hau gada ta kan wutar jahannama in kana da imani mai ƙarfi za ka wuce kalbarki haka annabi ce kaman walƙiya kaga dai saurin walƙiya to haka wani zai ƙetare sirari wani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce zai wuce kaman doki gudun doki dokin ma wanda yake mai ainihin jawad ingarma haka ba ya fassara ingarman doki wani zai haye kamar gudun ƙato wani zai ta haye da tafiya wani zai haye da rarrafe kaga an jigata ba wani zai haye da jan gindi ai shi siraɗin gada ce siriritar ta kamar gashi kaifinta kamar reza ya kake gani ko ba wani wanda shehun na gama yin yabo kun kuka zai balle kai wanda duk kake bi malamin ka ya gaya ma ƙarya ya halatta ma abin da annabi ya hana ka bi shine shehunka karka dauka shehu sai na dariƙa a wanda kai wa biyayya akan abin da ya saba wa annabi ya zama shehunka shi ma wancan ne ai cewa aka yi yabi shehu kamar gawa a gaban mai wanke ta yanzu gawa in kana wankanta za ta ma magana in ka dilla mata sabulu a wani gu za ta ce yayi nauyi to wai haka za ka yi dariƙa kai ba ka san ba da ne ba ne Allah ka shirya da mu daga duk wanda ya kawo abu sai in ya nuna ma aya a cikin alkur'ani wace sura ce aya ta nawa ne ko ya nuna maka hadisi ingatacce daga littafi da musulunci ya yarda da shi ya zama addini daga wayannan akan siradi din nan wanda aka faɗa mana sifarsa ai imamu abu zaidin al-kairawani yace wa qaumun aw baqathum fiha a'malu da farko cewa falajuna fiha almutawafawuna fi sur'atin najati masu tsira suna tsira daga wuta akan wannan siradin cikin sauri irin na tsira shine lissafin da muka yi wani zai wuce kaman walƙiya har aka zo mai jan gindi to karka ɗauka wai wucewa za ka yi salin alin annabi ya ce alaihi kalalibun daga ƙasan wannan gadar ta siraɗi akwai makata ka san makata tambaya ba nake yawwa ita in za ka jawo mangoro ko wani abu sai ka sa makata ka jawo to akwai makata ta jawo mutum yana kan siraɗi ta huta da shi yi a lahira ba ka ce maka ai ba wasa ba ne shi ne malam abu zai da dalkirawa ne ya ce wasu mutanen ayyukansu ne zai halaka su a gurin daga kan siradin sai su fada wutar jihannama da haka Allah ya ce ba wani ɗaya daga cikin ku face ya gangara ta kan wutar jahannama kana ala rabbika hataman maqdiya wannan abu ne da ya kasance wajen ubangidinka ya buga hatimi an zartar da hukunci an yi afurubi Allah ya zartar akwai mai warewa to shine yace thumma nunajjil ladina taqaw masu takawa masu tsoron Allah su ne kawai za su tsira daga wannan sirari azzalimai fa wa nazaru zalimina fiha juthiya sai mu bar azzalimai a cikin wuta kowa ya gurfana nil down akan gwiwarsa Allah ka tsare to kun ga nan da aka ce waqifuhum ay ihbisuhum inda sirati a dakatar da su a wajen sirati innahum mas'uluna su ababan tambaya ne tambayar fa akan siradi yake yi ai gate ne guda hudu akan siradi za a tambaye ka an shababihi fi ma afnaha rayuwarka ta samartaka cikin me ka karar da ita wasan ball ka tafi ludo kake yi monopoly sunuka ne yawon banza da wafi sara suka kake yi boda ne kai ko ma me yake ka shirya zuwa wannan la ilaha illa wannan ita ce boda ta gaskiya wadda diye da ya zo nan ba aiki zai sha wuya don mala'iku ne suke cikin ne kayan an barka da ɗan sanda ma gudu za su ballantana soja to idan mutum ya zama haka in ya zo nan gurin zai gane kuransa duk wanda ya zo azzalimi za a mar tambaya na farko za a tambayi mutum rayuwarsa ta samartaka kamar yadda na fada cikin mu ya karar da ita wasannin banza ko ya tsaya ya yi karatu a lokacin da in yi karatu karatun zai zauna tun ainihin shigulgula na duniya ba su cika kwakwalwarsa da kansa ba dole matasa ku yi wa kanku kiyamun laili kwakura da komi ku tsaya ku karanci addinin musulunci ku yi karatu na zamani don ku kare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gate na biyu kuma za a tambaye ka rayuwarka gaba daya cikin mi kabata ta gate na uku za a tambaye ka dangane da iliminka mi ka aikata da ilimin da Allah ya baka ka kira mutane ne zuwa ga sunna ko bidiya ka kira su zuwa ga yi ka shirya za ka amsa kowane malami zai amsa na gate na ƙarshe shine masu kudi kudin da ka samu tun daga kwandala har malala gashin tunkiya ita kuma tambayan kwarbi ne da ita min ainak ta sabahu wa fi ma amfaka ya aka yi ka tara kudi ya yawa kudin ruwa ne irin bashe-bashe da ake da ruwa yanzu sile a sile da taro ko hanyar mummunar hanya ta shashanci ka bi ka samu wannan kudin za a tambaye ka haka in ka samu ta hanya mai kyau to ka ci rabin tambayar sai a koma kuma ya kai kabatar shi ne wafi ma amfaka karkace ni da kudi na a ce kuma ya zan yi na batar to sai ka batar ta hanyar da musulunci ya ce duk wannan tambayar ba a kan siradi ake yin ta shi ne ma ce an jami'i a kawalihim wa afalihim duk maganar da ka yi za a ma tambaya a kanta a lahira a wajen siradi ayyukan da ka yi za a titsiye ka a ina ka samu ka yi وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا wannan ayar tana gwada mana duk abin da kai sai manzon Allah ya tabbatar da shi kafin Allah ya karba wa yuqalu lahum tawbikan kuma saboda zargi sai a ce da su malakum la tanasaruna me ya same ku a yanzu ba ku taimaka wa junanku a duniya kuna haduwa kuna izgili a mabiya sunna kuna ainihin yawo kuna bid'a in dan maulidi ne in yaga dan maulidi ba ana yawon gari ba a tashi a zagi ahlus sunna ko to a lahira kuma in sun ga juna babu wannan malakum la tanasaruna ai la yansuru ba'dukum ba'da yaya kuma yau sashin ku baya taimakon sashi ka halikun fi duniya kamar yadda kuke a duniya ali ya ga ali dan shi'a in ya ga dan shi'a zai su jami ko ba haka bane dan dariƙa in ya gani su je su yi Allah Allahnsu kasan da haka ake gaya wa ‘yan dariga ‘yan Allah Allah wai kalu lahum kuma a sake cewa da su balhumul yawma mustaslimun a ba haka ba dai a yau su ma sun musulunta sun miƙa wuya mun na azilla'a sun jawo ga hukuncin Allah sun kaskantar da kansu ba zai fayi amfani ba sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashi ya fuskanci sashi muridi ya duba shehinsa muridin kadiriya sunansa shawus shawus ya dubi nasa dan mebin wanda yake wa biyayya وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يتلاومون كنا سنة برقين جونا ويتخاصمون سنة مسود جونا قالوا سيستي أي قال الأتباع منهم للمتبوعين ما بيا سيسقيا وإن دسكي وبيايا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي كوني كتي ذوى من تدام من يددكم ai anil jihatin lati kunna na'manukum anha kuna zuwa mana ta bangaren da muke amincewa da ku lihalibikum annakum ala haqqin saboda kuna mana gaskiya cewa kuna mana rantsuwa cewa akan gaskiya kuke fasaddaqnakum sai muka gaskata ku ma'ana annakum adlaltumuna sai sai kai ku ne kuka ɓadda mu ƙalu su ma wayanda aka yi wa biyayya sai ce ai almatubu'una lahu wa ajabuhum bi ajubatin khamsa sai su amsa musu da amsoshi guda biyar fa qalu lil jawabil awwal amsa ta farko su ce da su bal lam takunu mu'minin a da ma ba ku da imani kuna nan kun raba Allah bi muka same ku zani ne ta tadda mu je ko shike nan karatun ɗan kama ran da kwan ran ta sai tafiya da aka suka ce ballam ta kunu muminina inna ma yi saddiku idlalin minna an mi allah kuntum muminina wa inna ma yi saddiku idlalu minna kawai bata wato batar da ku zai gaskata ko zai tabbata daga wajenmu allau kuntum mu'minina inda a ce da kuna da imani sadda muka same ku muka ja kunna faraja'atum anil imani ilaina kuka baro imanin ku kuka bi mu a dama mun same ku batattu marasa imani muka ɗebe ku wal jawabu tsani an ji amsa ta farko? ai biyar ya ce mana amsa ta biyu sai ce wa ma kana lana alaikum min sultan su fa wanda ake bin shehin da kabi a gaban Allah a wajen siradi an tsaye da kai an tsaye da shi sai ce mi wa ma kana lana alaikum min sultan suka ce mu ba mu da wani karfi akan ai quwwatun wa qudra ba mu da iko taqaharukum ala mutaba'atina ba da ƙarfi muka ja ku ba ba wani ƙarfi da ya rinjaye ku daga wajenmu ya sa kuka yi mana biyayya ta dole wajawabin salisu amsa ta uku balkuntum kauman tagina ko tagin a ba haka ba dama ku kun kasance mutane ne karkatattu batattu misluna irin kagaran da kwan ya fito ko irinsu ɗaya dalin ɗagina wa ku ɗayu ne balin ɗin fassara ne jawabin rabi'i ana ta hudu ta ce ba haka alaina ƙaunar rabbina ai wajab alaina jami'an maganar ubangiji mu sai wajaba akan mu ni da mu da ku wacce ce bil azabi ta azaba ai qawluhu la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in wannan ita ce maganar ubangiji Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama da wani yankin mutane da yankin aljanu Allah ka tsere da mu inna laba'iquna lalle da mu da ku za mu dandana azaba Allah ka kiyashe mu ai azabu bizalikal qawli wa tanshaw anhu qawlihim li jawabil khamis magana su tana tasowa dan jawabi na biyar sai suka ce fa'aga wainakum ai mu'allalun bi qawli sai muka ainihin halakar da ku inna kunna gawin dama mu halakakku ne ai fa da aunakum ila al-ghayyi da'watan ghayra mulji'atun muka kira ku zuwa ga bata kira wanda yake ba na labewa ba fastajabtum lana sai kuka amsa mana bi ikhtiyarikum da radin kanku ku kuka zabi haka ba mu tilasta ku ba wastihbabikumul ghayya ala rushdi kuma kuka zabi bata akan shari'a inna kunna gawe muka dama mun kasance halakakku fala atba alaina fi ta'arrudina li igwa'ikum bi tilka da'wa suka ce fala ta atba alaina babu zargi akan mu fi ta'arrudina li igwa'ikum ta yadda muka bujuro muka halakar da ku bi tilka da'awa da wannan kira da muka yi muku litakunu amsalina fil gawaya don ku zan irinmu kwatankwacinmu a wajen bata fala yunafi qaulihim awwalan wannan bai kore maganar su ta farko ba wa ma kana lana alaikum min sultan duk da haka ba su da wani karfi a kansu la'anna zalika linafi sultani lidda'i wannan saboda kore karfi ne ga shi mai kira din wa hadha wa hadha li ithbat al-ikhtiyar lil mad'un wannan kuma ta zo ne don ta tabbatar da zaɓi ga wajen shi wanda aka kira ɗin sun malam ya kun littabi'i na jawabin akar su wadda suka biyayya ba su da abin da za su ce kuma sai su shigo fa a ƙaba ta ala alaƙi sata yin faƙala sai allah maɗaukaki ya taƙibi akan ƙisarsu ya ce فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك أولئك لهم رزق معلوم منين فواكه وهم مكرمون أين أعلم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يا يا بيضاء لذة للشاربين لا فيها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون bayan haka وعندهم قاصرات الطرف عين annahun كأنهن بيض مكنون Allah ka ba mu wato Allah madaukaki yace fa innahum yawma idin lalle su a wannan rana ay yawmal qiyama ranar alqiyama fil azabi a cikin azaba mushtarikuna za su yi tarayya kamfanin su ɗaya da mabiya da ainihin waɗanda aka yi wa biyayya ba akan hanyar Allah ba suna cikin azaba a tattare ailishtirakihim fil gawayati saboda a nan duniya sun yi tarayya a wajen bata inna kazalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce lalle mu kama fa'alna bi haula'i tamfar yadda muka yi wa wa'annan naf'alu bil mujrimina ghayra haula duk wani mai laifi ma da ba wa'annan ba wa'anda suka hada kai akan barna to haka Allah zai yi da su ainu azibuhum attabi'u minhum wal matbu kaji ko mabi da wanda aka wa biyayya sai Allah ya musu azab innahum ay haula'i bi qarinati ma ba'da lalle su wayannan kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in an ce da su babu abun bauta sai Allah sai su girman kai su ce ai Allah ba za a je gun Allah kai tsaye ba sai ka kama waliyi wai shi ne zai kai ka gun Allah ai sarki ma na duniya ba a zuwa gaban sarki garan gadai sai an ga shamaki sai an ga sallama sai an ga waye da waye ko sai suka mai da fadar Allah tamfar fadar sarakuna a wajen mummunan misali irin nasu Allah ko shi kadai ne bauta yace ai masa in ka yi bauta ka tsira in ka ce a'a wai wani ne zai kai ka gun Allah shi ma ya kai kansa shi ma ya kai kansa wanda duk yace zai baka riga ba haushe ce duba ta wuyarsa idan ka ga jigari jigari ne wato kai gaba kawai to wace zai baka shi ma bai da ita eh to haka lahira ba mai bai wani lahira Allah ɗai yake ba da lahira amma mutum zai iya nuna ma hanyar da za ka samu lahira ta ƙura'ani da sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam in an ce da su la ilaha illallah yastakbiruna sai su dinga girman kai wa yaquluna suna cewa inna la tariku alihatina yanzu mu ma bar iyayen gidanmu ababan bautanmu allolinmu fi hamzataihi ma taqaddama min alqira'ati suka ce wai yanzu ma bar ababen bautanmu lishairin majnun saboda mawaki mai tabin kai wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi aka jefa da wa'annan miyagun kalmomi miyagun sifofi guda biyu cewa shi mawaki ne cewa shi yana da tabin kai saboda me saboda ya ce abautata wa allah daya to kuma kai waye yanzu za ku zauna da mutane lafiya ka ce allah daya in za ka haƙura su zage ka ka bi Allah guda ɗayan to ka haƙura in kuma za ka ce sai kun zauna da su lafiya to ka raba Allah biyu don sai ka bi su Allah ka kiyashe mu ai ajali muhammadin wai saboda annabi muhammadu wa muttasifun fi ra'ayina bi kaunihi sha'iran alhali shi a ra'ayinmu ya simfantu da kasancewarsa mawaƙi majnunan mai taɓin kai ay la natrukuha likalamihi ba za mu bar iya ababen bautan mu ba dan maganarsa qala ta'ala sai Allah ce bal ay laysa bi sha'irin wala bi majnun ka gani ko inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi yake kare fada ga mu'minai masu imani ba mutum ba ko aljan yana so ya cin maka in kana da imani ba zai iya ba kana karatun alkur'ani kuma wani yahuda ka ka iya alwala mai kyau wani ma wani abu ya taba ka ba zai yi ba inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle allah yana kare fada ga masu imani da haka sai allah ce bal ba haka bane ai laysa bi sha'irin wala bi majnun manzo Allah ba mawaki bane ba mahaukaci bane walakin jaa bil haqqi sai dai fa shi annabi Muhammadu ya zo ne da gaskiya wa saddaqal mursalina kuma ya gaskata sauran manzanni wayanda suka gabace shi ajja'ina bima jaa bihi kaji ko wayanda suka zo da irin abin da ya zo da shi gaskiyan nan wa huwa an la ilaha illallah abinda suka zo da shi shine babu abun bauta sai Allah ai al-iman sun zo da imani innakum lalle ku fihi iltifatun min al-ghaibati ila al-khidami li kamali ghadabin alayhi innakum ladha'iqul azabil alim lalle ku wallahi za ku dandane azaba wacce take mai radadi wa ma tujzauna ba za a saka muku da komi ba illa jaza'a ma kuntum ta'malu sai sakamakon abin da kuka zan kuna aikatawa an gama da wannan faifai illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah masu ikhlasi masu tsarkake Allah ai almu'minina mu'minin istisna'i ne mun kade ai zakarahu li yarattiba alai li yurattiba alai dhikru jazaihi ya ambaci wannan ne dan ya jero ambatan sakamakon wato bayan Allah masu ikhlasi yace ulaika kaga wa'annan bayan Allah masu ikhlasin nan ila akhirhi lahum rizqun ma'lum suna da arziki wanda yake sananne bukratan wa ashiya safiya da marice abinci baya karewa a aljanna ba irin duniya bane wani sai ya je sai ya boye sai ya baci ma ya fito ya sayar maka lada in wake ne ya sa mar fiya fiya wani ya sai bakar fata ba fiya fiya ba a barbada waken da zaka ci in an kawo an ci ai ta amai da gudawa kai jama'a wai za a yi kudi ne ta Allah kiyaye to wayannan suna da wani arziki sananne safiya da marece cikin aljanna fawakihu kayan marmari badalin aiwa bayanin lirrizi wa huwa ma yukalu taladdudan shine abin da ake ci don jin daɗi la li hifdhi sihhati ba wai ana ci dan a kiyaye lafiya ba li'anna ahlal jannati mustaghnuna an hifdhiha bi khalqi ajsadihim lil abad domin yan aljanna ka san ana in kana cin kayan marmari zaka fi lafiya shi yasa masana suka ce mutanen Japan sun fi kowa lafiya da dadewa a duniya sai ga mutum yayin shekara 170 abincinsu daga ganye sai ɗan itace in za su ci nama in ja ne sai su ɗauki zuciya ko saifa kai nan ba ka ma wannan ba za ka ci ba su ko sun san lissafinsu na duniya sai farin nama muku in ka samu jan ka dinga ci sai can ka ce gwiwa ta wallahi ko ka ce yatsunka suna cewa ashe wannan naman to kayi shekara 40 mai kai ka cin jan nama amma dattijo tun da ba nama a afirka yanzu ya ko na raƙumi ne shirga za a yi allakiya da haka suna da arziki wanda yake sananne shine 'ya'yan itace suna cinsa ba don kare lafiya ba saboda mai mala ce su an halitta jikinsu don ya zauna har abada ba cuta a cikin ko gyaran murya ba za ka yi ba in kana gyaran murya ai akwai kwata akwai mashaku akwai mura ko to aljanna babu garai kake koyaushe daidai nan ba sai ka dan samu wani abu ka afa kafin ka ji daidai ko wahun mukramuna su ababen girmamawa ne bi tsawabin lahi azza wajen allah ya girmama su da ladansa a ina aka girmama su fi jannatin na'im cikin aljanna ta ni'ima ala sururin mutaqabilin suna kan gadaje kuma suna fuskantar juna la raba zuhum kafa babu sashin yan aljanna baya ganin ƙeyar sashi kowa fuskar dan uwansa yake gani kamar zamar motar da irin mai ganci ganin ganka ko ba wadda za a jera ku yanzu haka na gaba yana ganin ƙiyar wancan a aljanna babu haka na yudafu alaihim ana kewayawa kansu suna cikin gidan aljanna ai ala kullum minhum bi ka'sin da kofi wa huwa al-ina'u bi sharabi ka'as kenan a samu kofi da abin sha a ciki shine ka'as min ma'in abin da yake bulbulowa daga ido ay min khamrin yajri ala wajhi al-ard giya ce ga tanan tana gudana akan kasa za a ɗebo musu da kofi a basu su sha su more in kana shan giyar duniya ba za ka sha wannan ba in kana son giyar lahira ta sha bamban da ta duniya malamai suka ce bambancin su tun daga wajen sha ita ta duniya hamami ne da ɗaci da salunta kana sha kana rufe idanka da wuya amma ka daure kike yi tun da sabo ne shaidan ya zuga ka ko? to ta aljanna ba haka ba ne ita daɗi ne da ita wacce in ka sha kuma sai ta sa ka maye wannan kuma babu maye to kaga akwai wannan korama ta giya ka an haril ma'i tamfar kogi na ruwa haka ga na ruwa ga na giya ga na madara ga na zuma kuma abadan da'iman sarmadan ba yankewa ba irin duniya ba ne bai za'a ita giyar aljanna fara ce a shaddu bayadan minan labani ta fi malonin fari fari fat kenan lazzatin kuma tana da daɗi a laziza mai daɗi kaga saɓanin ta duniya lisharibi daga masu sha kilafa kamrin duniya sabanin giya duniya fa innaha karihatun inda shurbi in mutum zai shata a bar kyama ce baya son ta la fiha ghaulun ay ma yuqtalu uqulahu ba ta rufe hankalin mutum ba za ka ji wani jin ka san ka fita a taitayin ka ba walahum anha yunzafun kuma ba sa ainihin rikicewa ba sa rudewa gare ta ainil min nuzifa sharibu yunazzabu ai sakira babu ainihin maye min an zafar rajuli zahaba aqaluhu bisukuri ke hankalinsa ya tafi da maye au faqada au nafada sharabuhu ko abin shansa ya kare ai yes yaskuruna bi khilafi kamri duniya wai sabanin giyar duniya ita tana sa maye to bayan wannan giyar fa wa inda hum qasiratu darfi ga matan aljanna masu takaitaccen gani matarka a aljanna ba taba ganin wani namiji ba sai kai akwai irin sa duniya matarka kuna mota ma tana dan leka wani to matan aljanna qasiratu darfi idansu bai taba ganin wani ba ai hazi satil ayuni ala azwajihin na kaji ko an tsare idanuwansu kawai akan mazajensu kaga ai mata sai lahira la yanzurna ila ghairihim ba sa kallon wani in ba mijinsu ba li husnihim indahunna saboda kyawun mazajen nasu a wajensu Allah ya kawata musu su ayin kaji su masu manyan ido idan ba irin na yan china ba ne na turuci ay da khamul a'yuni husaniya manya-manyan idanuwa kuma kyawawa ka annahunna fil launi kai ka ce su wayannan a wajen launin su baydun linna'am kaman kwanjimina ne maknun wanda yake cikin kwasfansa ai masturun dirishi dirishi an boye shi a cikin gashinsa jawaska la yasul ilaihi gubaru ba wata kura da take isa gare shi wa launuhu wa huwa albayadu fi sufra launinsa kuma fari ne cikin ole asanu alwanin nisa mafi kyawun launin mata kenan na'am
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال قال هل أنتم مطلعون فقال فاطلع فرآه في سواء الجحيم ci gaba قال تالله إن كدت لتردين walaula ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين afa ma na haka أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ci gaba dai إن هذا لهو الفوز العظيم misli hada لمثل هذا فليعمل العاملون na'am Allah madaukaki yace fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna sai sashin su ya fuskanci sashi suna tambayar juna ai babu ahlil janna wasu sashin yan aljanna su kalli wasu yan aljanna yatasaaluna amma marra bihim fid dunya irin wahalar da suka sha a duniya kafin su zo su samu wannan sakamako mai alheri mai ɗimbin riba na aljanna qala qa'ilun minhum sai wani mai magana daga cikin su yan aljanna ya ce wa yan uwansa inni kana li qarin lalle ni ba ya kasance ina da wani aboki sahibun yunkirul ba'atha wani abokina wanda yake inkarin tayarwa bayan mutuwa ya kulu yana ce mun a in- lau- a- haka ne ko a inna kalaminal musaddiqina bil ba'th yanzu kai ka gaskata cewa in an mutu za a tayar da mutane don a ba su sakamako a idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa wa izaman da kashi a inna lamadinun yanzu mu dinnan za a ainihin yi mana sakamako wa muhasabuna a mana hisabi an kara zalika aidan yayi inkarin wannan qala zalika alqa'il li ikhwanihi wannan mai magana sai ya gaya wa ƴan uwansa hal antum muttali'un shin ko za mu leƙa cikin wutar jahannama daga aljanna ma'i ila nari mu leƙa linanzura halahu dan mu gano shi halinsa bai kuluna la sistawa faddala shi ko sai ya leƙa ai zalikal qailu min ba'di kuwal janna daga ainihin taga ta aljanna ka san taga sai an ce ma window window ko ba yaran ka bane da hausa sunan window taga ka gane ka san hausa bata take yin Allah ya saukaka sai leko ta window shine faddala fara'ahu yana lekowa sai ya ga wannan abokinsa mai inkarin tashin alkiyama mai inkarin tashi bayan mutuwa ay ra'a qarinahu fi sawa'il jahim zai ganshi a tsakiyar wuta fi wasaɗin nari ka gani ko ƙala lahu tashmitan sai ya ce da shi tallahi da Allah nake rantsuwa in kitta wallahi kayi kusa ai ƙarabta ka kusa la turdin da ka halaka ne ai la tuhlika ni bi igwa'ika da ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi in ba dan ni'imar ubangiji na ba alayya bil iman wacce mun nayi imani la kuntu minal muhdarin da na zan masu halattan wannan guri da kake ai ma ka fin nari auta wa yaqulu ahlul janna in aljanna sai su ce da shi afa ma nahnu bi mayyiti yanzu ba mu mutu ba ai yanzu banda wannan mutuwa babu wata illa mautatan al'ula sai mutuwar mu ta farko allati fi dunya wacce muka yi ta a duniya wa ma nahnu bi mu'azzabin ba za a yi mana wata azaba ba wa huwa istifhamul litalazzuz istifhami ne na talazzuzi ma'ana jin daɗi wa tahaddathu bi ni'matillahi ta'ala da ainihin zantar da ni'imar Allah maɗaukaki min ta'abidil hayati na ainihin wato rayuwa da aka shiga ta har abada fil jannati cikin aljanna wa adamin ta'azibi kuma da rashin azaba aiho khidabun minhum li ahlin nar wato wannan magana ce gare su da aka wa yan wuta ala sabili tadhkiri bisa hanya ta tunatarwa bi qaulihim hadha fi dunya da waccan magana da suka yi a duniya inda ma kanu yunkiruna al-ba'sa magana tasu ita ce suna inkarin tayar da mutum bayan mutuwa wal azaba suna inkarin azaba ai ha antum mittum wa wa minani wa bu'ithtum to gashi kun mutu kuma an tayar da ku wa antum al'ana tu'azzabuna har ma ku yanzu ana muku azaba inna hadha alladhi dhukira li ahli aljanna lalle wannan abu da aka ambata wa yan aljanna lahu al-fawzul azim wallahi shi ne rabo mai girma la fauza a azama minhu ba wani rabon da ya kai shi ko ya fi shi girma ƙala ta'ala sai Allah ce to limithli haza saboda irin wannan rabon faly'amali al'amiluna ba a shiga aljanna fa sai an yi aiki kar wani ya baka guntuwar aljanna wato ya baka guntuwar addu'a ya ce in kai zaka shiga aljanna kamar yadda yan tijjaniya suka ba da salatul fatiha cewa inna man karaha marra wa lam yadkhul aljanna falyukabbil sahibaha indallah wanda wanda ya ja kafar salatul fati sau daya ya mutu ya je lahira bai shiga aljanna ba ya nemo mai ita ya ci kwalarsa a gaban Allah kaga shirme ne wannan ina ka san shi ma to karka jata manatin a nan duniya ka huta da aka sai ce a a limitli haza na'am fi ɗalbihi ko a wajen nemansa inna ma ya kunu muwafaqatu sunnati amalan wa tarkan kawai sai ya zama yayi daidai da sunna a wajen aiki ko bari to za a samu tsira wa man amila li hududi dunyawiyyati duk wanda ya aiki dan ya samu rabo na duniya lam yafuz illa bil alamikum ba zai rabauta ba sai da ainihin zogi da radadi na azaba wattamattu bil qalil sari'il insirami zai ji dadi da abu kadan mai saurin lalacewa shine mai lamba ta da qala lahu ta'ala Allahu yabsudur rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ma'ana ya ba da shi da yawa ga wanda ya so ya kuma kuntata shi ga wani wa farihu bil hayati duniya sun yi farin ciki suna murna don sun samu rayuwa ta duniya an samu kuɗi wa mal hayatu duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya an za a kwatanta ta da lahira ba komi bane sai dan jin daɗi kankani a ra'adi ko aya ta 26 wa qala ta'ala wa mal hayatu duniya illa la'ibun wa lahaw rayuwar duniya ba komi bane sai wasa da ainihin wato wargi waladdarul akhirati khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shi yafi alheri ga masu tsoron Allah afala ta'qilu yalla ba ku yin hankali an'ami ayata 32 wa qawlu ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur a suratu ali imran ayata 185 Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bane dan jin dadi ne na yaudara a wata aya sai Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda yake son magaggauciya duniya kenan dan kana samu sai ta kare gaggawa ne da ita ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu sai mu kawo mara ita da gaggawa amma ba yadda yake so ba Allah ya ce ma nasha'u abinda mu muke so zamu baki shi ma mu bayar da liman nuridu ga wanda muke so muka yi nufi ثم جعلنا له جهنم sai mu bashi wutar jahannama ya sulaha ya shige ta mazmuman yana abin zargi madahura abin korewa wa man arada al-akhirata amma wanda yake nufin lahira wasu alaha ya yi aiki domin neman lahira sa'ayaha irin aikinta ya kaji kaidi da tarnaki a nan ba a shiga aljanna da son zuciya wa man arada al-akhirata wanda yake neman lahira wasa'a sai yayi aiki wasa'alaha yayi aiki domin itan in kai aikin lahiran amma dan duniya kai ba za ka samu lahiran yasa ce wasa'alaha sai ce kuma sa'ayaha irin aikinta da ake yi fa ulaika wa huwa mu'minun ga sharɗi na ƙarshe ma sai in yana da imani yayi aikin irin nata ne faulaika kana sayihum mashkura wannan aikin su ya zan abun bada lada akai Allah ka sanya mu haka nan ne ai gun kwana ko wannan suratul isra'i aya ta 18 zuwa ta 19 lokaci yayi zamu tashi aya ta 62 Allah ka yi gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yau guda biyu ne a yawon ɗan guntun ai shi yake wahalarwa kafin arki ka take alaja ne a assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam kafin aje ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka daga kwamitin marayu wannan wani bawan allah ne ya ba da kudi naira 500 ya ce a baiwa kwamitin marayu Allah saka da alheri sannan wata baiwar allah ma ta ba da naira ɗari ta ce a baiwa kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan allah ya ba da naira ɗari biyu ya ce a baiwa kwamitin marayu Allah saka masa da alheri wata baiwar allah ta ba da siga a baiwa malam ta kuma ba da naira ɗari- naira hamsin a baiwa marayu Allah saka mata da alheri wani baiwar allah ta ba da naira ɗari biyu a baiwa marayu Allah saka mata da alkhairi wata baiwar allah ta ba da ɗan kunne guda hudu a baiwa marayu ko Allah saka mata da alkhairi kuma wata bayar Allah ne ta ba ne a ɗari sannan wata bayar Allah ma ta ba da naira goma sannan wata bayar Allah har ya ta ba da naira dubu daya duk Allah ya amsa musu ya ba su lada
sai kuma kafin a ɗiga wannan akwai wata bayar Allah da kwanakin bayan mareniya ta rubuto take neman keke ta koyi ɗinki tun da daɗewa shekaru wajen uku kuma ita mareniya ne take neman taimakon keken ɗinki ko da tsoho ne ta yau ma ta sake rubutowa tana cewa don allah a taimaka da inda hali to Allah ya sa wani ya saya mata Amin. wannan ma wani ne ce na yi wato allah shi gafarta malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam go- gobara na yi kimanin wata uku ba mu da hali shine nake nema a taimaka min da abin da ya sauwaka gidansa ne ya kone shi wannan to Allah mai da alheri sannan masu rubuto da takardu na marayu sai kaga an rubuto takardu babu wani adireshi babu lambar waya babu wakili to irin wa'annan takardu su kwamitin suka ce ba yadda za su yi da su don haka duk irin wa'annan takardu kuma sannan za wasu a rubuta sai a sa adireshin da za a samu su eh da lambar wa- iya ta wani eh da lambar waya yawwa da lambar waya sannan wasu suna ta rubuto takardu sai su rubuto cewa wai ya har yanzu ba su ji labarin takardunsu ba wasu ma har gidana suke kaiwa takardun to duk takardun da da aka bani ne ina biyo su kwamitin ga su nan tili na biyo alhaji aminu yau ma har ma wa'annan waɗanda babu adireshin na bashi wannan kuma wata baiwar allah ne take fama da ciwon kafa shine take neman a taimaka mata da kudin magani ga yanayin cutar kafar tata ga hoton kafar dude ta kawo ga wa- mai tambaya ta farko yana cewa Allah shiga fata malan da fatan an sha ruwa lafiya malam muna so a ƙara faɗakar da uwa akan sallar tarawihi wato ashiyam saboda mutane da dama yanzu malam ba sa yi kuma ba su san muhimmancin wannan sallar ba
to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsewan watan lamarana alhali yana mai imani yana yi kuma dan neman lada shine ihtisaba to duk abin da ya gabata fa na zunubansa Allah ya yafe masa to me zai hana ka yi don ka samu wannan karabansa ai in watan lamara ne ya zo ai mun karanta a baya manzo Allah ya gaya mana duk wanda wannan watan ya tsaya bai yi wani abu wanda zai zan dalilin shigansa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutum ba mai hasara irinsa haka mu dage da yawan sallah da karatun alkur'ani a wannan ainihin wata mai albarka in ya wuce sai inda kwana Allah ya kai mu bane
wannan ta ce malam ni ce na ɗau azumi ba tare da na furta niyyar azumi ba amma a raina na saka hakan shin ya azumi na yake malam to ai wani ya ji mahallin halkalmi shikenan kuwa ita niyya a zuci take wannan shine niyyar ta yi wannan mata ce malami ne nake azumi bayan karfe 6 da minti 15 sai na ga dan dugon jini amma to daga nan shi ma ban sake wato amma ban ga ban sha ruwa ba kuma ban sake ganin fitarsa ba sai bayan sallar isha'i to ya matsayin azumi na yake bai kai ba mana
to
a rana ba ta barai da gaske barai da gaske sai ya je da rabi minti sha biyar ya rage ta sha ruwa jinin ya zo dole za ta rama shi ikon Allah wannan tana cewa malam da Allah muna so to akan tarawihi ne tana ce da Allah malam ita sallar tarawihin ana mata ikama ne ko ba a mata a babu ikama kabartawa kawai ake Allahu akbar sai karatu
tambaya ta bi ba ta bi neman addu'a ne ga kanwarta da take fama da ciwon kafa kuma an yi ta yi har yanzu dai ko barci ba ta samu ta yi wannan yana cewa tambaya ta ita ce malam ya hukunci mutumin da ya yi azumi kuma yana yin azumi amma baya yin sallah
to wanda baya sallah inda gangan ne fa kafir ta yi da kamar sallah ita ce imadu dini haka annabi gimshiki na addinin musulunci ita ce sallah da ka dole sai mutum ya yi sallah ba sai da azumi ba ko da azumi ko babu sallan nan guda biyar allah maɗaukaki ya wajabta wa kowane musulmi da kowace musulma allah ka shirya ta sallah malamala wani mai wannan tambayar mai wannan tambayar na cewa malam menene matsayin mutumin da ya juya kudin ajiya wato kuma ya samu riba ba tare da sanin mai kudin ba shin malar riban nan ta halar ne ko kuma haram ta mai kudi ne sai ya ba shi ya yi mar bayani shi kuma ya kakura mar abin da zai ba
wani yana cewa malan don allah malan kama na bayani akan kashe tsaka an ce wadda ya kashe ta yana da lada kuma za a ɗaukaka shi shin malan haka ne lallai manzon Allah ya ce a kashe ta musamman in ka kashe a duka ɗaya kana da lada goma yana raguwa kuma da adadin ƙarin da kai ita tsaka duk cikin dabbobi lokacin da za a kona annabi ibrahim kowace dabba ƙoƙari take ta kashe wutar saboda kar a kona annabi ibrahim ita kuma tsaka ta zo tana hulawa ta kama a kona shi shi yasa annabi ya ce a kashe ta tana son kashe tauhidi annabi ibrahim shi ya kawo tauhidi millata abikum ibrahim ko na'am
mai wannan tambaya ta ƙarshe tana cewa don allah malam ina tambaya ne akan zamana da mijina malam tsawon wata shida babu tarayya ta aure a tsakaninmu na iya bakin ƙoƙarina amma yaƙi don allah malam meye matsayin zamanmu da a halin yanzu muke tare da shi kuma ina so malam ya sanya ni a cikin addu'a akan wannan matsala to matsayinsa shi ne ki gaya waliyin shi ma ya kira waliyinsa sai a haɗu da ke da shi da su a zauna sai a fitar da mafita
to iya tambayoyin da za a karanta kenan wadda ba su ji nasu ba sai su yi haƙuri sai gobe idan Allah ya kai mu wannan tana cewa wana cewa malam ina roƙo a sanya na a cikin addu'a akan bashi ne yayi min yawa har ta kai ga an kai karata akan Allah kawo mun mafita akan wannan sannan akwai mahaifa na sanya su a cikin addu'a Allah ya rahamta musu wannan ma wata baiwar Allah ne take neman addu'a ta a mahaifanta Allah ya musu rahama wato Allah ya sa suna cikin aljanna Allah ya karba wannan mata ce ina son malam da sauran yan uwa su sa mai gidana wato mijina a cikin addu'a malam bala mai gero Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta Allah kai haske cikin kabarinsa sannan wani kuma ya ce malam kar a manta da yin addu'a a ƙasarmu bisa halin da ake ciki yanzu Allah ya kawo mana to akwai da dama dai da suke neman addu'a wasu na rashin lafiya ne wasu na miyan bukatu na alkhairi da kuma mata masu neman mazaje na kwarai da duka Allah ya ba su da masu wasu damuwoyi Allah subhanahu wata'ala ya san komai ya san mai damuwa ya san mai bukata Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi masu matsaloli Allah ya yi baki daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد